وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, mai kowa mai komai, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu, fiyayyen halitta, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Masu sauraronmu, barkanmu da wannan daren, tare da fatan kuna kasancewa da shirye-shiryen wannan gidan namu mai albarka na Dal FM. mai yada shirye-shiryensa a kan mita 88.5 a zangon FM. Kamar kowane lokaci irin wannan, kuna tare da ni, Abu Abdullahi, Umar Yakubu Ilu a cikin wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi. Shirin da a kowane mako yake yin cikakken bayani akan ayoyin Alkur'ani mai girma. tare da malamai daban-daban da Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu da su. A wannan makon muna tafa da bayanai akan aya ta arba'in da arba'in da ɗaya da suke cikin suratu shura waɗanda ayoyi ne da suke kwaɗaitar da mu akan yi wa ‘yan uwanmu afuwa bayan sun zalunce mu. A ƙarshen shirin kuma za ku ji irin yadda annabinmu, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yake yin afuwa idan an zalunce shi. muna fatan bayan sauraron halin annabin za mu yi koyi da shi muna kuma tare da mu da suka haɗa da alaramma hassan muhammad tahir zigila dr bani ibrahim ilyas dr kabiru abubakar asgar ustaz bukari abubakar muhammad al-bukari dr mansur isa yalwa ku biyo mu ƙafa da ƙafa domin jin abubuwan da muka tanadar muku a cikin shirin.
يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعل مكاني واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحي جناني أسهر به ليلي وأضم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني وامزجه يا ربي بلحمي معدمي واغسل به قلبي من الأبغان أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علم Ma sha Allah, a farkon shirin namu kafin zuwa wajen Alramma Hassan Muhammad Tahir Zigila za mu karɓi wannan saƙon.
A'a, kanwata yaya na kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow, yaya na ina ka kawo ni haka kamar a ƙasar waje.
BBT Zara Gallery kenan, katafarin kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarkoki, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni mai 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin keke reni, kasance a hamshakin kantin BBT Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBT Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira Sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBT Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa.
Barkanmu da dawowa. Kamar kowane mako, muna tare da Alramma Hassan Muhammad Tahir Zigila, inda zai karanta mana aya ta arba'in da arba'in da ɗaya da suke cikin suratu Shura. Alramma Hassan, Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل Alhamdulillah, Dr. Gwani Ibrahim Ilyas ne a wannan makon ya fassara mana ayoyin namu.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله بركم لا شاك هدوى أولا زوري من البركة نا تشكين وتو شرم إلمي تشكين إلمي ألا يبامو داتشيوا يو شرن نامو زامو mu dubi tafsirin wasu ayoyi masu albarka a cikin suratul shura wanda ya fara daga aya ta arba'in. ubangiji yana cewa waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman asa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin wa laman intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma 'alayhim min sabil nama sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum 'adhabun alim wayannan ayoyi masu albarka wato suna magana ne kuma hukuncin da suke ɗauke da shi kusan wato guda ɗaya ne saboda haka ‘yan uwan juna ne kuma a dunkule suke malaman shari'a suna magana akan wasu abubuwa da ake kira maratibul hukuba ma'ana idan an yi wa mutum ba daidai ba ko an zalunci mutum ko an cuce shi to akwai wasu matakai guda uku da ake bi wajen wato neman fansar wannan abin da aka yi maka to wa'annan waɗannan ayoyin guda hudu suna magana akan wannan ne idan mun kalli manyan malamin tafsiri irin su al'allama as-sa'adi suna nuni akan cewa maratibul uquba wato matakan ramuwa akalla guda uku ne a musulunci akwai adl akwai fadl akwai zulm ma'ana akwai adalci adalci shine martaba ta farko kenan shi kuma yana nufin mujazatul jani bi mithli jinayatihi wa ala qadriha bila ziyada idan mutum ya cuce ka ko ya zalunce ka kai masa sakayya irin abin da ya maka gwargwadonsa amma ba tare da ka tsara ba kaddara cewa wani ya maru wani to wanda aka mara din yana da dama mari ɗaya aka yi masa shi ma ya rama idan ya rama wannan abin da yi sunansa adalci ba laifi yi ba saboda idan an maka abu ka rama in dai daidai gwargwadon abin da aka yi maka ne ka rama wannan wato ba zalunci bane sunansa adalci ko bahaushe ma yana cewa rama cuta ga macuci ibada babu shakka wannan gaskiya ne kuma wannan shine hujja akan haka saboda haka idan an zalunce ka ka rama irin daidai zaluncin da aka yi maka ya cinye ma dubu hamsin kai ma ka ba hanyar da za ka bi karama yadda dubu hamsin ɗinka za ta fito ta wata hanya ko da shi yana ganin cewa wato cutarsa kai to in dai daidai gwargwadon wannan kuɗin naka da ya cuce ka ne suka fito to wannan yanzu wato adalci kai aka kashe wani ɗan uwansa suka nemi a rama shine annafsu bin nafsu kenan aka balle wani hannu ɗaya shi ma yasa aka rama hannun da aka balle masa shi ma aka rama akan wancan da ya masa wannan cutar duk wannan abin sunansa adalci sannan akwai martaba ta biyu ita ce almartabatul a'la ma'ana martaba ko in ce stage wanda yake shine mafi daraja mafi daukaka shine martabatul afu was safa 'anil musi kai mutum afwa ko ka kauda kai wanda ya zalunce ka maimakon karama ka ce ka yafi ka ce ka kauda kai ka haƙura to wannan ita ce almartabatul a'la kuma ubangiji yayi nuni akan wannan da yake cewa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah can da yace wajza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon cutarwa to kai ma kai ramuwa gurgudan irin yanda aka cuce ka wannan ubangiji yake nuna cewa wato adalci ne amma sai ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah duk wanda yayi hakuri yayi rangwame kuma ya nemi gyara akan zaluncin da aka yi masa ya nemi wato a cewa ba sai ya rama ba shi ya yafi to wannan ladan sa yana wajen ubangiji malaman tafsiri suka cewa fadan da yana cewa fa ajruhu ala Allah wato wanda ya yafiya sakamakon sa yana ga ubangiji wannan yana nuna cewa ana jawo hankalin mutum akan ya yafi dan yafiyar tafi saboda a, wanda ya hakan ladan sa yana wajen ubangiji ba a faɗi wani irin lada bane wataƙila aljanna zai bashi wataƙila wato tun daga duniya ma zai fare masa sakamako babba shi isa aka ɓoye wani irin sakamako ne domin wato a- a a kwaɗaitar da mutum akan yayi haka ɗin an cuce ka an zalunce ka ci mutuncinka sai ka ce ka yafi an jima sai ka ji alert na miliyan ɗaya a cikin account from nowhere to kaga yanzu wannan ai ajruhu ala Allah kenan tun daga duniya sannan kuma a lahira ah, wato ah, sai uba- abinda ubangiji ya baka saboda yayi maka tanadi wato mai girma akan haka din sai martaba ta uku shine almartabatul adna ma'ana ah, mataki na ƙarshe kenan wanda shine wanda ba a so shine martabatul zulm zalunci shine in an zalunce ka kai kuma karama fiye da yanda aka yi maka ya maka mari daya kai da ka tashi sai kai masa mari biyu ka hada da kutufo ka kifar da shi kenan ya cuce ka dubu hamsin kai da ka tashi sai ka cuce shi dubu ɗari to kaga yanzu ka rama kuma ka yi ƙari wannan shine zalunci shi yasa ubangiji ma ya ce innahu la yuhibbu zalimin shi baya son masu zalunci ma'ana sai ya yi musu uquba kenan kenan idan mun dubi fassara ayoyin karo na biyu ubangiji yana cewa waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon zalunci shine ai kai irin abin da aka yi maka wannan ba laifi kai ba adalci kai in dai iya abin da aka yi maka ka tsaya wajen ramawa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah amma wanda aka zalunce shi yayi afwa kuma yayi hakuri ya nemi ya gyara al'amura wannan sakamakon sa yana wajen ubangiji kuma in dai bai ketare iyaka ba wannan yayi daidai innahu la yuhibbu zalimin ubangiji baya son masu zalunci ma'ana wanda su ba su hakura ba sai sun rama kuma da suka tashi rama sai suka ketare iyaka ubangiji yace wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil duk wa- duk wanda to ya nemi taimako akan ya nemi haƙƙin sa bayan an zalunce shi wannan ba laifi a kansa wannan ya ƙara tabbatar da waccan ma'ana ta baya kenan wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sannan akwai ayoyi da yawa Qur'ani wa'inda suke tabbatar da wannan misali faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada alaikum wanda ya muku ta'addance muku zalunci kuma ku yi masa gurgudan yanda ya muku ina cewa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih idan an cuce ku to ku rama gurgudan yanda aka cuce ku amma wala in sabratum lahu khairul lisabirin inda za ku yi haƙuri wannan shi yafi ga masu haƙuri to kaga wannan yayi daidai da faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin abu mai muhimmanci anan fadin sa wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil wanda aka zalunta ya nemi haƙƙin sa wannan ba laifi yayi ba saboda haka ya kamata jama'a su gane idan an cuce ka ka nemi haƙƙin ka wannan abin da kai sunan sa adalci misali wani mutum ne ya shahara da cutar mutane da zaluntar su ya cuci wancan sai ya ce ya haƙura ya cuci wancan ya haƙura kai ma sai ya cuce ka ma'ana ka faɗo cikin layin victim ɗinsa da ka faɗo cikin victims ɗinsa sai jama'a su taru kai ma a rika baka haƙuri ana cewa ka haƙura to kaga yanzu in ka haƙura ka ƙara wato taimakawa barna kenan kuma ka ƙara bashi dama ya ci gaba da zaluncinsa a irin wannan halin kai ma ya kamata ka tashi ka nuna wato baka haƙura ba sai ka nemi haƙƙinka kuma wannan ka taimaka wancan azzalimi domin ya daina zaluncinsa Allah ya ba mu dacewa wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bayanan darussan da suke cikin ayoyin sun zo mana daga bakin Dr. Kabir Abubakar Asgar.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تو فلن دنگني دا فدن الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وندا ودنن سوني آية 40 da kuma aya ta 41 a cikin suratul shura akwai akwai a wato abubuwa na fa'idoji da dama da malamai suka fitar karkashin waɗannan ayoyi daga cikinsu in za a taɓa ru'usul aqlam na waɗannan a, za a iya ambatar cewa malamai suna nuni zuwa ga cewa waɗannan ayoyi suna ishara ga ka'idan nan ta wato yi wa mutane magana da gwargwadon fahimtar su da gwargwadon abin da za su iya ganewa domin in muka lura da faɗin Allah jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mummuna to mummuna yar uwarta ita barnar da aka yi sunanta mummuna amma sakamakon asali ba mummuna bane amma saboda mutane su fahimta anan shi sa sai aka yi amfani da wannan abin da ake cewa al-mushakala al-lughawiyya akwai irin shi da dama a cikin alqur'ani kaman fa mana ita da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum ta cikin baqara da irin fadin Allah innahum yakiduna kaida wa akidu kaida da irin Allahu yastahzi'u bihim bayan an ce sun ce inna ma nahanu mustahzi'un sai aka ce Allahu yastahzi'u bihim da da ire-iren su da dama a cikin alqur'ani wannan yana nuni zuwa ga mai magana ya kokari ya tattauna da mai abokin maganarsa da yadda zai fahimce shi sannan ayoyin suna nufi suna nuni zuwa ga cewa Allah subhanahu ta'ala ya raba muminai zuwa gida biyu akwai muminai waɗanda suke yin afuwa sune masu karkashin wa'iza ma ghadibuhum yaghfiru masu afuwa kenan idan an musu akwai kuma muminai amma waɗanda suke ramuwa sune walamanin tasara ba'da zulmi wanda ya rama bayan an cuce shi sannan wannan yana nuni zuwa ga cewa daga cikin ayyuka na kwarai akwai abin da ba aiki bane barin wani aiki shine kamar afuwa din afuwa tana daga cikin al'amalu salihah duk da yake a asalin hakikaninta ba wai yin aiki bane a da zai shafi yin wata aiki amfani da wata gaba ko dukiya a barin aikata wani aiki wanda Allah ya ce a bari za a samu lada don haka afuwa tana daga cikin al'amalu salihah saboda Allah ya ce faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah kamar yadda yake a cikin magana akan isasi faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratul lahu da kuma irin fadan Allah wal afina lin wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin sannan wannan yana nuni ha ila yau zuwa ga cewa wajibi ne ayi ayi adalci hatta ga azzalim ayi adalci azami saboda Allah ya ce wallahu innahu la yuhibbul zalimin wanda ya cuta an an zo rama cutar to kada a cuce shi dan Allah baya son masu zalunci kuma wannan ya tabbatar da sifar muhabba ga Allah subhanahu wataala domin Allah yana son inna Allah yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbus sabirin inna Allah yuhibbul mutawakkilin inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutadahirin ga sunan ire-iren waɗannan Allah yana son masu tuba yana son masu kyautatawa yana son masu tawakkali yana son masu imani sannan wasu malamai suka ce fadin Allah wala manin tasara da dulmihi wannan yana nuni zuwa ga halastin mutum ya anshi haƙƙinsa da wani ya rike masa to anan sun kasa haƙoƙin zuwa gida uku akwai wanda ya halasta zaka ya karba da kanka akwai kuma wanda sai alƙali ya shiga tsakankani ko dai zama akwai na farko haƙƙi na kisasi tsakaninka da wani game da jini ko haƙƙi na haddi tsakanin wanda ya ci haƙƙin da shi da Allah kai kuma kana da alaka da haƙƙin da kuma sai kuma haƙƙi na uku haƙƙi na dukiya to waɗancan guda biyun da haƙƙi na kisasi da haƙƙi na haddi to sai da sa hannun sai alƙali ya shiga tsakankani ya yi binciken shi ya tabbatar sannan ake tsayarwa amma haƙƙi na dukiya idan wani ya ci maka dukiya kana da haƙƙin ka tsaya tsayin daka sai ya baka kayanka ba tare da kai zalunci ba sannan wasu malamai suka ce waɗannan ayoyi suna nuni zuwa ga tsarin da Allah subhanahu ta'ala ya bayyana game da mutane a cikin faɗinsa cewa summa awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillahi wa zalika huwa al fadlul kabir kaga anan Allah ya rawa mutane zuwa gida uku Allah ya ce sannan muka gadar da littafin mu ga waɗanda muka zaba cikin bayin mu akwai zalimun li nafsihi wanda yake zalunta kanshi wanda yake yin zinubai kenan Allah ka tsare muka Allah ka yafe mana ko kuma muqtasid wanda yake tsaka tsaki yana yin abin da aka wajabta mishi kuma yana gujewa abin da aka ramta shi sai Allah kuma ya ce minhum sabiqun bil khairat akwai kuma wanda yake gaggawa yana kaiwa ga wasu alkhairai to waɗannan ukun sune kuma dai ukun nan da aka ambata a cikin cewa wannan zalimu li nafsihi shine wanda Allah yake nufi da innahu la yuhibbu zalimin sannan muqtasid shine wanda yake aiki da jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sabiqun bil khairat shine kuma faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah haka ibnu kasirin ya kawo wannan magana daga wasu malamai a takaicen takaitawa babban sakon da waɗannan ayoyi suke tafi da shi ko suke karantawa shine abinda malamai suka ce khulasar sa shine al'amru bil adli wan nadbu ila al fadli wan nahyu nahyu anil zulmi umarni da yin adalci dole ne sannan hani a sorry sai kuma kwadaitarwa zuwa ga falala zuwa ga kyautatawa da kuma hani daga yin zalunci ko da kuwa azzalumi ne za a yi mishi hukunci ko da kafiri ne za a yi mishi hukunci to wajibi ne a yi hukunci na adalci a wajen magana ne ko wajen aiki wallahu ta'ala a'lam Allah ubangiji ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إيماني أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرض عني
A'a, kanwata yaya naga kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow, yaya na ina ka kawo ni haka kamar a ƙasar waje.
BBT Zara Gallery kenan katafaren kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni kuma 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin kekere ni. Kasance a hamshakin kantin BBC Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBC Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira Sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBC Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa.
يلقاني ولأعرض عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت Shin ko akwai wasu hadisai da suke ƙara fito mana da ma'anar ayoyin namu? Ga Ustaz Bukari Abubakar Muhammad Al-Bukhari.
أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد إقوام البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنقل دا قبر مو تيو آية da take cikin suratul shura aya ta 40 zuwa 41 Imam Bazzar ya fitar da hadisi wanda isnadin sa ke cikewa zuwa ga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya addu'a ga wanda ya zalunce shi hakika ya samu nasara kamar yadda Imam Ahmad Allah ya fara masa yadda ya fitar da hadisi cikin muslim nasa wanda isnadin hadisin ke cikewa zuwa ga sahabi Abi Hurairah Allah ya fara masa yadda yace hakika wani mutum ya zagi Ababakar a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi na zaune Annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya bashi mamaki yana zaune shi yayin da Abubakar ya rama daga cikin wannan zagin sai manzon Allah ya tashi Abubakar ya ga ɓacin ran Annabi da tashin Annabi sai ya sha kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah zagi na yi kana zaune sai ya ce lokacin da yake zaginka mala'ika ne a tare da kai wanda ke kare ka wanda ke mayar maka wanda ke tare maka yayin da karama sai shidan shi kuma ya zo ya zauna ni kuma ba zan zauna tare da shidan ba sai annabi ya ce ya ababakar so uku ya ce dukkaninsu gaskiya ne na ɗaya babu wani bawa da za a zalunce shi da wani zalunci ya yi safiya gangara zuwa ga Ubangiji ta'ala face Allah ya bashi nasara. Na biyu babu wani bawa, babu wani mutum da zai buɗe ƙofa ta taimako ta kyautayi ta tausayi ta bayarwa ta agaji yana nufin sadarwa face Allah ya alwata masa a cikin dukiyarsa na uku babu wani bawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta da zai buɗe ƙofa ta mas'ala don a tausaya masa a jikansa don a taimaka masa ya tara duniya ya tara dukiya face Allah ta'ala ya sanya masa wannan ta zama ƙari cikin talaucinsa ko musibarsa Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye kenan idan an munana maka idan an saba maka to karka ce sai ka saba ku duba mu ga yadda Allah ta'ala ya jero suffa ta muminai suffa ta bayin Allah yake cewa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama bayin Allah nagari sune waɗanda yamshuna 'alal ardi hauna suke tafiya a ban ƙasa sanna a sannu ba sa harguwa ba sa ta da ƙura ba sa hayaniya wa iza khatabahumul jahilun yayin da jahilai suka yi musu magana irin ta jahilci irin ta harguwa qalu salaman sai su ce mun bar ku lafiya ai qalu sadadan sai su faɗi daidaitacciyar magana ba sa me da zagi da zagi ba sa me da mummuna da mummuna ba sa me da harguwa da harguwa ba sa me da mara kyau da mara kyau sai su ce mun bar ku lafiya mun bar ku lafiya wani malami yace ai la nablughuhum bil jidal wal muraja'at wal musabba ba ma biye musu da jidal ce ce ku ce sa'in sa har gowa idan aka yi musu magana sai su ce qalu salaman sai su ce mun bar ku lafiya maimakon mayarwa maimakon sa'in sa bayan Allah kar ku ce duk wanda ya muku kan kara sai kun masa na itace wannan ba tsari bane na addinin musulunci ma ba laifi bane an muna na maka muna na dan ka nuna fushinka a'a idan an maka mummuna kai ka mayar da alkhairi haka Allah ya fi so in an saba maka kai ka yafi haka Allah ya fi so mu duba mu ga yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wani daidaito daidaito idan mutum ya muna na maka to kar ka wuce iyaka kar ka wuce gona da iri wajen ramawa kisa Allah yake cewa wa fil qisasi hayatin ya ulul albab cikin qisasi akwai rayuwa mai kyau idan kai kaza to ai maka daidai da wannan idan kai kaza ai maka daidai da wannan zuwa mu ga inda yake cewa an nafsu bin nafs wal ayn bil ayn wal anf bil anf wal udhun bil udhun was sunn bis sunn wal juruh qisas Allah ya kawo ido da ido kaza da kaza kunni hannu in an yanki in kaza ne in kaza ne in ju in ciwuka ne kuma qisasi sai ga ya girman ciwon yake ya illarsa inda Allah ya rarrage mana komai dalla dalla dalla dalla dalla dalla amma ga baki ɗaya Allah ya fi son ai haƙuri bayan Allah masu albarka a cikin waɗannan ayoyi guda biyu idan muka nabarce su ko kuma muka nabarci ayoyi na bayan su da suka zo kafin su ko aya da ta zo kafin waɗannan ayoyi guda biyu faɗin Allah fa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa ma inda Allah khairun wa abqa lil ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun wal ladina yajtanibuna kaba'ir كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون في التي وجزاء سيئة سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك, فأولئك ما عليهم من صبيب واتكو ألا يفار جيرو وسسفو في قدابوما نمؤمنين وأن السوء سوني باين ألا نقري وأن سكي سام الروما الجنة ألا دقاف رسا وأن سكي في في تلاهي رسا أكم دنيا سوء إن ألا تهما أتيتم من شيء abinda aka ba ku na wani abu na rayuwar duniya abinda aka ba ku a duniya ba komai bane face fa mata'ul hayatud dunya jin dadi kadan na rayuwar duniya abinda aka ba ku min shay'in na wani abu me kenan na dukiya na duniya mulki ƴaƴa abinci abin sha tufafi gurin zama matan da kuka aura abin hawa yalwatacce mai kyau ba komai bane waɗannan fa mata'ul hayatud dunya face dan kadan na jin dadin duniya wanda za a ji dadin da shi dan wani lokaci sannan ya gushe ba zai wanzu ba amma wa ma inda Allah khairun wa abqa abin da ke wajen Allah na lada da aljanna khairun shine mafi alkhairi daga wacce duniya ne ce duniyar mulki ɗaya dukiya abinci abin sha tufafi mahalli matan da aka aura da ababen hawa to abin da ke annan Allah ya fi a cikin nau'insa wa abuga kuma mafi wanzuwa a lokacinsa wannan dan wani lokaci ne dan kaɗan zai ƙare ba zai wanzu ba ga waɗanda suke waɗanda sun fifita lahirarsu akan duniyarsu shi yasa Allah ya ce lil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma a gurin ubangijin su suke wata kau dogaro ma inda Allah khairun wa abqa abin da ke gurin Allah shine mafi alkhairi mafi wanzuwa ga waɗannan ma'abota sufofi guda goma na ɗaya waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya na biyu waɗanda suka dogara ga Allah matuƙar dogaro na uku waɗanda suka ƙaurace wa manya-manyan zunubai da laifuffuka da alfasha na hudu waɗanda suka ƙaurace wa waɗanda suke saba musu na biyar su ne waɗanda suka amsa kiran ubangiji subhanahu wata'ala cikin dukkanin abin da Allah ta'ala ya kiran su su aikata ko su bari na shida su ne waɗanda suka tsaye da sallah na bakwai su ne wanda shawara ce a tsakaninsu na takwas su ne wanda ke ciyarwa ke bayarwa cikin dukiyoyin da Allah ta baraka wa ta'ala ya ainihin azabta su na tara da na goma su ne waɗanda suke taimakon waɗanda suka zalunci su waɗannan sufofi guda goma su ne sufofin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada ga waɗancan mummune ranar alkiyama ran da su haɗu da shi khairun shine mafi alkhairi daga rayuwar duniya ga baki ɗayanta sannan Allah tabaraka wa ta'ala bai gushe bai na cewa wadda za ku sayyatin sayyatin mithluha sakamakon mummuna mummuna irinta uquba ga ainihin abin da suka aikata amma faman afa wa aslaha wanda ya yafuwa wanda ya yafiya wanda ya rangwani fa ajruhu ala Allah la dan sana gurin Allah wanda ya yafi wanda ya muna na masa wanda ya dauka ya daya kafa ya kauda duk wani abin da ya faru tsakaninsa da shi ya yafi ya manta to ladansa tabbatacce ne a gurin Allah yan uwa mu duba nan gurin sai Allah ce innahu la yuhibbu zalimina lalle shi Allah baya son azzalimai baya son azzalimai mu duba hadisin muslim wanda isnadin take cikewa zuwa ga sahabi Abi Dharr al-Ghifar Allah ya kara masa yake cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abinda Annabi ya rawaito daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala yake cewa ألا ياتي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا قبائلا ناهرا تزالتي أكن كينا ني كينا حرام لي إن زالت قوة ناسا يشاء تكانوكما حرام كفي زالتي أكانوك مدوب حديث النم na ainihin musulmi wanda isnadin suke tikewa zuwa ga sahabi abi hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى عهودا إذوا قرشان حديثه يكي توا مسلمين أو هو مسلمين بايا ظالم كان يا ظالم كيش كان يا حائل كيش كان يا ولاة أنتش سوران ألا نانا النبي أنا نوني كنزي yana cikin zuciya ke nan wanzu Allah yana faɗa su da ya isar wa mutum ya kai kololuwa wajen zunubi wajen laifi shine ya haɗinci ɗan uwansa musulmi manzo Allah ce dukkanin musulmi akan musulmi haramun ne ya ci dukiyarsa haramun ne ya ci dukiyarsa ba abin abin da ya dace ba haramun ne ya zubar da jininsa haramun ne ya ci mutuncinsa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar wanda isnadin suke tikewa zuwa ga sahabi Jabir dan Abdullah Allah ya tsara musu yadda yake cewa ku ji tsoron zalunci domin shi zalunci duhu ne ranar alkiyama ku ji tsoron ruwa ku ji tsoron son zuciya domin shi ya hallakar da na gabaninku ga ayoyi nan masu yawa da suke magana akan watakan wanda yake azzalimi tanadin da Allah ya masa na rukun azaba mu duba suratu hud aya ta 102 wa kazalika akhdhu rabbika إذا أقبل القرى وهي ظالمة إن أقبه أليم شديد للي دمكر أبين دمكاتي من ثنين مدوبة بآية آية أربعين بيوز وأربعين بيوز سورة إبراهيم يدعى الله يمدنا أتاع الظالمين لا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤثرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين وقنعي رؤوسهم لا يلتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء إذوا قرشين مدوبة مدى سورة الشعراء آية تقريبي دا عشرين دا بقي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مدوبة مدى سورة الكهف آية ثلاثين دا أين شنبيو وتلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا مدوبة مدى يدى الله تبارك وتعالى يسفا تزالي في سوى شركة سورة لقمان آية تقوم شاء إن الشرك لظلم عظيم ودوبا مدى حديث ما إنجلتش إنجلتش حديث وليك متفق عليه ودى النبي صلى الله عليه وسلم يكي فدا حديث الوداع wanda maza Allah ke cewa hakika dinanan da dukiyoyin da mutuncin ku haramun ne a gare ku annabi ne yake faɗa haka a zubar da jini zalunci ne a ci mutuncin juna zalunci ne a munafuci juna a yaudar juna a haɗinci juna duk zalunci ne mu duba cikin sutul ghafir آية قوة شهر فقط ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ودوما بسورة البقرة آية عشرين بقي وما للظالمين من أنصار كومينين ظالم ظالم تشيني وكسو طول أبو أكم بجرا دبا ناشبا وضع شيء على غير موضع طول أبو أكم بجرا دبا ناشبا saboda haka akwai nau'i nau'i na balanci don haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah duk abin da muke aikatawa za mu koma zuwa gare shi makoma gare shi take Allah ya samu dace a ƙarshen shirin namu na wannan makon na tambayi Dr. Mansur Isa Yalwa malam ko akwai wasu misalai da za mu samu daga halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na yin afwa bayan an zalunce shi bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين فأيام حتى يا أموانا مسلمين yana daga cikin hasken waɗannan ayoyi masu albarka a cikin wannan sura mai daraja nuna mana muhimmancin afuwa da yafiya a cikin rayuwar musulmi hakika wannan ɗabi'a ta yafiya da yin afuwa bayan an yi maka laifi ko an cutar da kai ko an yi maka ba daidai ba ka yi haƙuri ka huce sannan ka yi afuwa ka yafe yana daga cikin mafiya darajojin ayyuka waɗanda za su kusantar da bawa zuwa ga ubangijinsa yana ɗaya daga cikin manya-manyan misalai da darussa abin koyi masu kyau daga ɗabi'un annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yafiya da yin afuwa akan laifuffuka da kurakurai da mutane suka yi masa. Hakika ba za mu kasance mabiya manzan Allah ba sallallahu Alaihi wasallama na gaskiya har sai mun yi koyi da ɗabi'unsa wanda daga cikin manya-manyan ɗabi'unsa akwai yin afuwa. Ga kaɗan daga cikin misalai na yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi aiki da umarnin Allah da ya umarce shi akan ya rinka yin afuwa bayan dama Allah maɗaukakin sarki ya ce masa za a cutar da kai da harshe za a cutar da kai da gaɓoɓi za a cutar da kai a dukiya za a cutar da kai a mutuncinka amma kai haƙuri kuma ka zama mai afuwa Allah maɗaukakin sarki ya ce, Abokan gabanka, wala ta zalo ta ƙware'u ala kha'inatin minhum illa kalilan minhum, fa'afu anhum wasfah, inna Allah yuhibbul muhsinin. Ba za ka gushe ba, za ka rinka tsinkayar ha'inci daga gare su da cutarwa sai dai ɗan kaɗan daga cikinsu, to amma kai ka yi afuwa kuma ka yi rangwame, Allah yana son waɗanda suke kyautatawa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce fasfahi safhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim Allah maɗaukakin sarki ya ce ka zama mai yafiya mai yin afwa mai yin rangwame rangwame mai kyau Allah ya ce fasfah anhum wa qul salam fa sawfa ya'lamun Allah ya ce kai musu rangwame kuma ka rinka ce aminci ka faɗa a harshen ka kuma ka tabbatar da shi a aikin ka dukkan sakamako naka da zai zo daga bangaren ka ga wanda ya maka ba daidai ba shine mai aminci da yafiya da neman kyautata zamantakewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa sun zama abun koyi ga mu al'umarsa sallallahu alaihi wasallama akan ɗabi'ar yafiya da yin afuwa usamatu dan zaidu Allah ya ƙara yarda a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu ya'funa anil mushrikina wa ahlil kitab kama ya'muruhumullahu wa yasbiruna alal adha yace annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun kasance suna yafiya ga mushrikai suna yafiya ga ahlul kitabi yahudawa da kiristoci kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce su akan su yi hakuri kuma su rinka kamewa daga cututtukan da aka musu wannan fa akan mushrikai kenan masu bautar gunki akan kafirai kenan ahlul kitabi kiristoci da yahudawa to ina kuma ga afuwarka ga 'yan uwanka musulmi ina kuma ga afuwarka ga danginka 'ya'yanka iyayenka iyalanka ina kuma ga yin afuwa ga waɗanda suke sama da kai hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama babban abun koyi gare mu akan yin afuwa cikin al'amuranmu na yau da kullum. Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta ta ruwaito a cikin hadisi ingantacce cikin Bukhari da Muslim, cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ranar da ta fi tsanani a gare shi a rayuwarsa wadda ba zai manta da ita ba ita ce ranar da ya gamu da wulakanci da tozartawa da kuma wahala irin wadda ya samu a wurin mutanen da ya kai musu talla alheri su ne mutanen ta'if wato waɗanda ake ce musu banu safif wanda waɗannan mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ya je domin cetonsu daga duhu zuwa haske domin raba su da kafirci zuwa imani amma waɗannan mutane suka tozarta shi suka wulatsanta shi suka musguna masa suka taɓa lafiyarsa bayan ya tashi ya farfado Allah ya turo girgije yake cewa da shi me kake so a yi maka ya Muhammad akan waɗannan mutane ka faɗi abin da kake so Allah ya yi da su Allah maɗaukakin sarki ya sa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuciya ta afuwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa'ida jibrilu fa'ida jibrilu fiha yunadini faƙala inda Allah azza wa jalla kad sami a kaula kaumika laka wa ma raddu alai jibrilu ya ce da shi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ubangijinka ya ji abin da mutanenka suka yi maka kuma ya ga abin da suka yi maka wa kad ba'atha ilaika malakal jibali li ta'murahu bima shi'ta fihim Allah ya turo mala'ika mai kula da duwatsu ka umarce shi abin da kake so yayi yayi kwaran kwatsa da waɗannan mutane mutane saboda rashin girmama darajarka saboda kaunar da ubangiji yake maka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fanadani malakul jibali wa sallama alai sai ga mala'ika mai kula da duwatsu yayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya muhammad inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ana malakul jibali wa qad ba'athani rabbuka ilayka lita'murani bi amri fama shi yace da shi ya rasulullah me kake so aiwa waɗannan mutane in shi ita an utbiqa alaihimul akhshabain idan kana so in hada waɗannan manya manyan duwatsu duwatsu guda biyu in murkushe su in yi kace-kace da su in yi kwarankwatsa da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bal ya ce ni ba haka nake so ba arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la sharika la la yushriku bihi shay'a ni abin da nake fata shine Allah ya fitar da daga cikin su a samu wani a cikin tsatson su da zai zo yayi imani da Allah baya shirka da shi koda daga can baya ne ni na yi afuwa na yafi Allah ka kara salati da salama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga misali na biyu shine bayan Allah ya bashi dama ba ya ci madina ya dawo ya ci makka ya karbe mabudan iko na, na wato makka dukkan mutanen da suka cutar da shi suka kore shi suka raba shi da dukiyarsa suka raba shi da yan uwansa suka raba shi da ƙasarsa suka kuma hana shi sakat suka bi shi har inda yake a madina suka cutar da shi suka kuma kashe masa mutane da yawa shi ma suka yi ƙoƙarin kashe shi yau gashi ya samu dama an kama su ga su dukkan su arna ne ba su imani ba amma da aka kawo su gabansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da su a ƙarshe la yace ana aqulu yace fa inni aqulu lakum kama qala akhi yusuf alaihi salam yace ni kan abinda zan faɗa gare ku shine irin abinda dan uwana annabi yusuf ya faɗa wa ƴan uwansa la tasriba alaikumul yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin yake ce da su izhabu fa antum tulaqa kuje ni kan na yafe muku irin yafiyar da annabi yusuf yayi wa ƴan uwansa yace da su Allah ya gafarta muku ni ma ina nema kuma Allah ya gafarta muku haka kuma ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan afuwar da yake yi wa mutane a gaba ɗayansu haka kuma yake afuwa wa ɗaiɗaikun mutane babu wani abu na cutarwa da za a iya yi wa wani da ba a yi wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma ba mu taɓa jin inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rama abin da aka yi masa akan karan kansa ba kamar yadda nana Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin ramu baya rama duk abin da aka yi masa in dai ya shafe shi ne shi kansa in kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna bacin rai da neman ramu ko to an taɓa ubangiji ne ko addininsa ya tabbata a cikin riwayar Urwa ibnu zubair cewa ikrima dan abu jahal kowa ya san wane ne abu jahal kuma kowa ya san ɗansa ikrima yanda suka yi taron dangi akan manzon allah sallallahu alaihi wasallam har abu jahal ya mutu shi ma ikrima ya yi abin da ya yi amma sai gashi an kai lokacin da ikrima shi da kansa yanzu wato ya kawo kansa gaban manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama har yanzu kuma ya zo ya ji kunya wato ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin wanda annabi zai iya masa duk abin da ya ga dama saboda duniyar ta yi masa kunci don haka ya zo yana neman mafaka ta siyasa da tsaro a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa anta amin ni na baka amincewa ba wanda zai taba ka wannan abun ya sa man ya sa kirima ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anta abdullahi wa rasuluhu wa anta abarrun nasi wa asdaqun nasi wa awfan nas ya ce na yi imani na shaida ba abin bauta da cancanta sai Allah na kuma shaida cewa kai bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma kai kai ne mafi nagartar mutane kuma kai ne mafi gaskiyar mutane kuma kai ne mafi cikon alkawarin mutane wannan duka shaida ce wanda mutumin da a yanzu ya musulunta ya bar kafirci a yanzu yake faɗa akan annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yayin da yake gani cewa yanzu annabi zai iya sa a sare masa kai saboda abin da ya masa ko kuma saboda abin da mahaifinsa ya masa da kuma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafe wasu mama ibnu usal wanda shi kuma ya kashe masa sahabbai aka kamo shi aka daure shi a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika ciyar da shi yana shayar da shi bayan ya kai kwana uku annabi ya zo ya ce masa me kake me kake tsammani zan iya maka bayan abin da kamun ya ce duk abin da kamun kayi adalci amma na san kai mai yafiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to je ka an yafe maka wannan kaɗan ne daga cikin wato kogi na zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama mai yalwar yafiya mai yalwar afuwa mai yalwar rahama da tausayi Allah maɗaukakin sarki ya ce mun aiko ka ne don ka zama rahama da tausayi ga dukkan talikai ya ƴan uwana mu yi koyi ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu rinka yafiya da rangwame a tsakanin mu akan dukkan abin da aka yi mana waɗannan yafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mun bada misali ne akan abin da ya yafe wa kafirai ballantana kuma musulmi mu yan uwanmu shin muna da saukin kai muna da rangwame muna da yafiya akan abin da aka yi mana yan uwanmu musulmi ballantana kuma kafirai abokan zaman mu hakika muna da babban abin koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji datar da mu ga koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'antuwa da irin ɗabi'unsa na gari wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi dakta Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana walaqad mananta alayya rabbi bi an'umin mali bi shukri aqallihin yadani فوحظت حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان ولأكتب kafin mu karkare shirin namu za mu karɓi wannan saƙon.
A'a, kanwata yaya na kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow! Yaya na, ina ka kawo da haka kamar a ƙasar waje.
BBT Zara Gallery kenan, katafaren kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni kuma 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin kekere ne. kasance a hamshakin kantin BBT Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBT Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBT Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa.
Alhamdulillah. duba da yanayin lokaci dole mu dakata a nan sai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa muna addu'a a koda yaushe ga manyan mu tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi bisa irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin musulunci a madadin wanda ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka wanda muke masa addu'ar gidan aljanna shi da iyalansa baki ɗaya tare da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa masa albarka a kasuwancinsa amin summa amin tare da shugabanmu baki ɗaya Ahmad Garzali Yakubu ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam
رمضان مزرعة فأحسهم في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزرعة فأحسهم فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور